بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء درى على ta uku ga watan Sha'ban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi Muhammad wanda ne yi da sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na arba'in da hudu za mu tashi darasi na arba'in da biyar a wannan littafi mai albarka na amalin yomi wa laila na babban malami ahmad ibn muhammad ibn sunni rahimahullahu ta'ala wanda za mu tashi shafi na 81 daidai gabar da mala yake cewa hadisi mai lamba ta 213 باب ثواب ثواب البادئ بالسلام shine babu babun da yake magana akan ladan wanda ya fara da sallama a wannan masallaci ne albarka na mu'assasatu salafiyya da ke ganin albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana mala yake babu thawabil badi'i bis salam babun da yake magana akan ladan wanda ya fara da sallama kun haɗu da mutum kai ka fara yi masa sallama قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج الثاني قال حدثنا أبو عوانة عن غالب القطان قال حدثني رجل عن باب الحسن قد كنت أحفظ اسمه قال إتي سلم علينا ثم جلس sai malamin ibn sunni yace abu ya'la ya karantar da shi malamin sa kenan shine wa sahibul musnad ne musnad abi ya'la yana nan littafin sa to ya karantar da shi shi kuma yace ya jiyo daga malamin sa ibrahim bin al-hajjaj al-sani shi kuma daga malamin sa abu awana shi kuma daga shehin malamin sa galibul qattan shi ma ya ji daga malamin sa wani to daga nan ɗalibin hadisi zai ja layi an raju da hadasani rajulun wayi tunda ba sahabi ba ne to daga nan sai ka ja layi shi ne matsala ta ilimi kana jin wannan za ka ja layi waye shi in ba a san shi ba to ya yi wa hadisi illa tunda ba a san shi ba wani waye a ina ka ji wani ne ya gaya ka ga zancen bai da ya suna ji yawwa duk zancen da za ka ji shi ne irin zancen da za ka kawai yana ta yawo a shi za a ƙarya ta yawa a duniya saboda waya mutum ya ce koki kawai ya yana kwanci sai ya rubuta abu sai wani kuma aka yi rashin sa'a sai ya je wataƙila gurin karatu ba ya ba da labarin abu kaga ya tsoron da ƙarya shi za a annaba alaihi salatu wa salam yake bi hasbi mri'in min al-kadhib an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya yi mutum ya kai ƙarya ya zama makariyaci ya zanto duk abin da ya ji ya ba da labari in dai so kake komai kaji sai ka faɗa to za ka zama maka ne domin shi ne wato za a ce hatu burhanaku ku kawo dalilai in kace ai kaza kaza sai a ce waye gaya ma kawo dalili babu kawai shi kai miri a majalisa an zauna guri kaza kawai wani ya ko kuma kawai ka buɗe youtube ko waya a facebook kawai kaga wani yana bayanin wani abu kuma ka dora to annabi alayhi salatu wasalam cikin shawara da ya bayar kafin ma zuwan waya da mun dauka da mun zauna lafiya cewa yi ma kullu ma ya'rafu yuqal ba haka laraba ce cewa ba duk abin da ake sani ake faɗa aka sani ake faɗa ba akwai abin da ajiye kai shi kace zama wukar gindi kawai kana zaro wani abin da yake sani sai ranar da wani ya zo raina ma hankali sai ka turo shi kai bayanin amma wani abin aji da yake ko kada su za ka yi mun kare za ka karanta hadisai goma in dai yi sharhi za ka duba ka duba shiro na malamai to sharhohin da ka duba ya fi karfin awa daya shi sa za a iya ba tambaya in tambaya ta bujiro ka ga wani abin ka faɗa baya cikin karatun da kai domin ka duba domin ka duba to wannan shi ne saboda haka wannan rajulin din kawai za ka ja mata layi ta ba hadisi illa liza wa mubhamun ma fi rawi lam yusam hadisi mubham shine wanda aka kawo rawin da ba a faɗi sunansa ba in sahabi ne aka ce an rajulin ba mu da matsala bi anna sahabata kullu ma'dud domin sahabbai gaba ɗayan su adalai ne ba makareci a sahabbai duk adalai ne su sahabi ba zai shaki iska ya sha zokaro da kawai wa annabi kariya ba ai amma yanzu mutum zai sha zoban sa kawai wa annabi ya ce annabi ba ya ce kawai ai Allah ma ya ce kuma ba su faɗa ba da to shine malam yake gaya mana ne yake to wannan rajulin din ala babil hasan qad kuntu ahfazu ismu aqubar kadira haka yake wa wanda yake mutumin da ya gaya war kamar ni ne in ce a bakin kofar kaza ko a cire da wani aka gaya mun daidai gurin ba ma waye kuma baka faɗi junansa ba ala babil hasan a kofar alhasan kar kuntu a hafazu ismahu yace na kiyaye sunan a yayin da da ka kiyaye baka gaya mana ba ali yace sallama alaina thumma jalasa yayi mana sallama sannan ya zauna thumma sanadihi sannan ya ƙara zantar da moci kale yace ma tadkhuluna hatta yu'dana lakum ma tadkhuluna hatta yu'dana lakum ba ku shiga ba za ku shiga ba face sai an ba ku injini qala qulna la ko kuma ma tadkhuluna hatta yu'dana lakum ba ku shiga sai an ba ku injini qala sai ce bi ruwa yake qulna la sai muka ce a haddathani abi yake babana ya bani labari waye baban naka shi ba shi ba bai faɗa ba kun ga wato ibahani biyu kenan sai ce an jabi daga kakana waye kakan babanka ba ba san shi ba ba san kakan ba shi sa suke cewa wai musalsalun bi majhulin musalsalun bi majhulin hadisi ne mai igiyoyi daga ba ɗaya majhulai ne wadai ne hadisi musalsal ya baitin musalsale ayi mithlu aba wallahi amba'anin fata yaso da haka shi gaba ɗaya jiya ta kan ka duba isnadin duka kusan mutum uku duk ba a san su ba saboda haka guda ɗaya ma yana mai illa ballantana uku to shine ba hadisin illa bari ku ji me yake an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi kira da mutum Allah tabbata a gare shi yace man sallama ala qaumi duk wanda yau wasu mutane sallama fa zalahum bi ajri hasanat ku duba kalmar mai kyau ce amma fi me yasa ba za ce annabi ya ce wa domin bai ce ba din bai ce ba din shine ba a so cewa duk wanda yau mutane sallama za a fifita shi a kansu bi ajri hasanatin da kyawawa goma dan Allah banda wannan gurin annabi ya ga mana a wani hadisi ingantacce cewa wanda yake assalamu alaikum sai annabi yake ajara yawa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi yake 20 kun ga muna da shi sai da gane hadisi wa san zuciya bane karatun addini abin da yake daidai shi za a faɗa yawwa to malai yake um babu man bada bil kalami qabla salam babu da yake magana akan wanda ya fara magana kafin ya muku sallama yana zuwa kawai sai ya shigo yana zuwa kawai sai fara da dala ina wani da wani ga shi ya zan ku a zaune kawai da ya tsaya shi bai sallama ba kawai bukatar ta yi to ya za ku yi da wannan قال أخبرنا العباس ابن أحمد الهمسي قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ابن أبي رواد عبد العزيز النافعي an ibn umar radiyallahu anhu ma qala sai malami yace al-abbas bin ahmad malamin sa ya karantar da shi al-himsi shi kuma ya jiyo daga malamin sa kafir bin ubayd shi kuma daga malamin sa baqiyat bin al-wali shi kuma daga malamin sa ibn abi rawad shi ne abdul aziz shi kuma daga shi malamin sa nafi'u maula bin umar kenan ko asalin sa bawa ne abdullahi dan umar ya inganta ya yanta shi abdullahi dan umar maulan ni'ama shi kuma maulan asfal maulan a'la da maulan asfal to shi ne yace radiyallahu anhu ibn umar radiyallahu anhu ba qal abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man bada bil kalami duk wanda ya fara da magana qabla salami kafin ya muku sallama fala tujibu kar ku ba shi amsa wannan umarnin annabi to amma mutum ne ya zo kawai sai fara magana bai yi sallama ba ba za a ba shi amsa magana ba za a ban magana kwata kwata ba shine malamai suka ce ya halatta a yi ba al'amru bil ma'ruf a ce kai sallama ba wannan ba magana ba ce ai umarni da kyakkyawa akai ba ko cewa ba kai sallama ba ko wani za a ce kaza kaza kawai sai sai ai ya tafi koyo sallama kawai ci gaba da da hirarsu eh tunda dai ba kai sallama ba ba ka sako to ya halatta ku yi magana amma duk umarni da kyakkyawa idan mutum ya zo tambaye da wata baiwa Allah ta min kenan idan mutum ya zo ya tara kara karatun Qur'ani sai ma sallama yaya shine ba da suka ce da ka je aya a gurin tsayawa za ka amsa in ya shigo masallaci ba shine aka ce malam bi subul salam na adab ya kawo yace idan mutum ya shigo masallaci yace tahiyatul masjid ai tahiyatu rabbul masjid awwalan Allah za a fara gaisarwa ko za a masallaci ma ana sallama sai dai sai kai mura'at misali kamar mu yanzu da muke karatu gaba ɗaya wani yace in aka ce kowa ya shigo ya sallama sai mun tsaya mun amsa to ba za a yi karatu ba shi ne aka ce sai kai murati da yanayin mutane ka zo yana nafila ba wanda yake kai man sallama ka zo ana wani abu da za ka ɗauki hankali sai ka nemi guri kai tahiyatul masjidi in ka zauna na kusa da kai kawai ku gaisa yawwa amma ka zo ba kowa ya ce ba da zaura ake sai kai sallama mai karatun qur'ani ma wani in ya ga za ka ɗauke za a ɗauke hankali ya halatta ka ajiye amsa sallama sai ka je gurin tsayawa yanzu wanda ya dauko ya ayyuhal ladina amanu za ta da yankin bidai aya ta yi shafi guda na ji sallama ka ce kyali da kalle ka ka kalle ni ci gaba da karatu na sai an gaba wata kila ka ba ban gurin sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ya halatta eh ka ba ban gurin a gurin lokacin da ba za a kace wa saboda kazzantar kai shiga cikin qur'ani amma an gurin tsayawa kai za ka iya tsayawa والضحى والليل إذا سجى كتي السلام عليكم dan ke ya ce wa alaikum assalam na ga dama an bari sai na ciki in ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ka ce domin amsawar wajibi yawa to kun ji dai wannan hadisi ne ga dare kuma ingantacce ba wai maganar mutane ba dan da yawa zaka ga an haddace wannan eh ko da ba a larabci ba mutane sai ai duk wanda zai fara da sallama ba ba amsa masa hadisi ne ingantacce babu fadli bi isha'i salam babu da yake magana akan falalau ya da sallama ya da mun yi magana a baya cewa salam SLM ku jara ba lada a rubuta sallama in kana jin ganda da kiyu ya kai voice note assalamu alaikum ko ka dauko sika ne sallama yawa ka dauko sika amma SLM kuskure ne ALKM wa alaikum assalamu kenan shi ma wannan kuskure ne ladan ne ba a so saboda haka duk lokacin da ka zo kana da speaker kuma da da ka da kowa alaikum assalamu sai ka karanta yawa ladan ake so wa alaikum assalamu ladan goba yanzu dala ake bayarwa za ka yi mutum ai ba za ka yi mutum ba yawa to shi ne yake cewa falalar ɗaiɗaita sallama ya ɗawa قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو كيثمة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عوف الأعرابي عن زرارة بن أبي أوفى kala kala abdullahi bin salam sai malami ibn sunni yake malamin sa abu ya ala sahibul musnad ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malamin sa abu kaisama shi kuma daga malamin sa marwan bin muawiya al-fazari shi kuma daga shehin malamin sa awfu al-arabi shi kuma daga malamin sa zuraratu bin abi aufa zuraratu bin abi aufa Allahu akbar wannan lokacin da aka zo ana karatun sallah limamin yana karanta fa idza nuqira fi an-naqur fadhalika yawma idhin yawmun asir ala al-kafirin ghayru yasir sai ba ya mutu Allah yana faɗin cewa fa idza nuqira fi an-naqur ya mal nawawi ya kawo a cikin al-tibiyan fi adabi hawalatul al-quran cewa wato da zara an yi buta fin naqur a cikin kaho Allah ya ce fa zalika yawma idin yawmun asir wannan rana ce wanda take ta tashin hankali alal kafirina wato rana ce ta kunci da tsanani alal kafirina gairu yasir sannan ba rana bace mai sauki ga kafirai wallahi zai ba ya mutu shine zuraratu bin abi aufa in ka duba bayan nawawi za ka ga malam imamu zahabi ya kawo tarjamarsa a cikin siyarwa alamin nubala ko ina idan bayan ko shi ibn sunni din ai kun ga yana rubuta ya ci kala rasulullahi Allah ya zarara yana rubuta hadisi annabi aka dauke ransa shine yake cewa husnul khatima ken kyakkyawan wato mutuwa kyakkyawan mutuwa shine za ka zara addu'a Allah ka sa shi kyakkyawan karfi a ce ma ai ta gama sallah tana zaune a gurin bata tashi ba wannan husnul khatima ne husnul khatima ne amma mutum ya gama ya yi mutu immediately a ba su'ul khatima ke su'ul khatima Allah ya kiyaye kale yace kale Abdullahi bin Salam Abdullahi bin Salam din na san shi ai asali da Yahudi ne ya musulunta ya zama babban sahabi lamma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina lokacin da annabi ya gabato ya zo madina in jafalan nas to sai mutane suka yi sai turundu aka yi dandazo aka cika kowa so yake ga annabi alaihi salatu wasallam an cika shine ya wato in fajalan nas aka yi sai turundu dandazo na mutane fajitu bin nasi anzuru shi Abdullahi bin Salam ba musulmi bane a lokacin yace ni ma na biyo ayoyi ne kallo shi kallo ne ya kawo ya zo ya ga waye wannan da ake ce maganar sa duk gari ya tuka da cewa annabi alaihi salam ba ma lokacin waya ba amma kowa ya ji labarin annabi zai zo ko ina ya dauka da masu zo su ga wato abin da suke so su gani da wanda suke so su zo su gani su ba da labari kaga idan mutane suka je suka yi kallo kowa ya je da irin bashin dinsa eh wataƙila idan gwamna ne ya zo wani kawai mota kawai zai ba da labari ko wani kuma idan wato ya zo shi ba mota ba a wanda suke mai escort kowa da irin abin wani kuma zai tattara duka ne ka jera ta ba da labarin kashi kai to akwai yan rahoto sun tafi ɗauko rahoto to me ya faru sai yake cewa fajitu bin nasi anzuru nazo cikin mutane ni ma dan mai kallo balan ma ta bayyantu wajahu Abdullahi bin Salam yake ina ganin fuskar Annabi alaihi salatu wassalam ina ganin fuskar sa arabtu anna wajahu laysa bi wajhi kadzab yace wallahi ina gani na gane wannan ba fuskar makaryaci ba abba malam abba malam wane mutum eh yace yana kallon fuskar annabi alaihi salatu wasallam ya gano wannan ba makareci bane bai ba musulunta ba ba yahude ba kun gane yahudu ba hauke ma ta yake yahudu tuba babu kuma yadda sahabbai jiya na babu labarin yadda sahabbai suke yayya ga yahudu ba za ta yi yahuda saboda sun ta shirya wa annabi basira iri ku duba irin alƙawarurukan da ya rike da suna karyawa an da bamu labarin abdullahi bin rawaha da annabi ya tura shi ke za dole yake suke ne ba su wani cin hanci asalin cin hanci da yahuda ne suka fito ne asali su suka fito ne ai duk wani abu da ya shafi barna za ku ga daga gurin yahudawa yake da da da me yake kiransa da riba kaga tarihin banki ma ai daga faransa ne eh saboda duk yaran su ne su ne banu isra'ila saboda ita ne ko eh da kuɗi a buhu eh eh saboda in kana nema ka mutum ya kare da wuri to yi wannan harka eh Allah ba zai ba mutum nutsuwa ba to amma ka ga amsa mahallu shahid ai abinda abinda abinda shi Abdullahi bin Rawaha yake cewa yi kace za mu rika baka wani over three na abu in ka ji ka cewa annabi wa ka so ka zani za mu rika baka cin hanci ya kalle shi yake yake duk duniya na rantsi da Allah ba wanda na fito irin annabi yake kuma na rantsi da Allah ba wanda na fito duk duniya sama da ku yahudawa yake amma wannan ba zai hana muku adalci ba yake abin da na gani ji zan ce faɗa in buhu goma ne zan ce wa buhu goma ne ba wani ce hanci da zaku ba shi ne suka ce masa bi hada qamati samawati wal ard da wannan sama da ƙasa ta tsaya wannan adalcin ba da shi kansa da sama ta tsaya wani sun sani sun sani a mutanen da Allah ya babu labarin ga shi na Abdullahi bin Salam yana kallon annabi ayya gani saboda sifofinsa gaba ɗaya su zo a saura eh saboda haka yana nan yadda ka san yadda iyaye suke sanin ƴaƴa ka san kana so ka gane ayan nan sosai ko musamman uwa mace ka tafi ka tafi ka tafi siyo yara kayan sallah in sha Allah kai namiji in ka siyo in dai ba kai an ka gwagwada ba in ka je ka siyo Allah da ka siyo yara ta kalma sai dai ko sai sun yawa ko kadan eh amma babu su sai ta siyo kaga kawai ba su ta sa musu kowa ya wace shi idan inda ba ra kai ka dauki tin ga auna yawa kai irin amma wallahi uwa za ta kalli kakari ce wannan yawa na kadan wanda yawa Abdullahi kadan wanda yawa Ibrahim wanda yawa Ahmad kowanne a kalle ji a ce wanda yawa ta kadan kuna tare ku fara mutu kuma ta ji ga gaskiya to shine Allah yake ba da misalin su cewa cewa sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴan kawai ba za a gaskiyar bane saboda su da ɗabi'a su kullum ɓoye gaskiya ɓoye ta ba za a bayyana ta ba to shi ne yake cewa yake cewa wato kana yake fa kana awwalu shay'in sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bi farko abin da na fara ji daga gurin annabi alaihi salatu wasallam yana magana da shi kana cewa ya ayyuhan nas kun ji abin da annabi ya fara yi zo madina da za a tambaye ka wajen a ce ne annabi ya fara yi zo madina wa'azi ya fara yi dawa yi eh ita ya fara yi ba wandiri ya buga ba a da'awa yi saboda haka yana zuwa cewa ya ayi wahannas ya ku mutane afsu salama ku rika yada sallama in ka da dan uwanka sallaman nan ba mun faɗa abu biyu ne ka ambaci ka yi zikiri kuma kai wa dan uwanka addu'a domin assalamu sunan Allah ne al-malikul quddus salamul mu'min sunan Allah ne sannan kuma ka yi zikiri to sai annabi alaihi salatu wasallam yake ku rika yada sallama na uku na biyu wa adai muta'ama ku ciyar da abinci ku ciyar da abinci isa kullum magana da miji kenan cewa wato ɗabi'ar da ake ɗauka da ya kamata mu ɗauka duk da zai Ramadanan ya zo ba sai Ramadanan ya zo ba ɗabi'ar nan da wasu suke da ita na taimaka wa mutane da gwangwani biyu gwangwani uku kamata ya yi bayan Ramadanan ba a tsori saboda mabukatan yawa su shi sa kullum ko karatun mu na siyamu ramadan kun ga ina tana ta kuma za mu tunawa domin wani ya dauka yayi aiki ko mutum ɗaya ne cewa kuɗi ba karfi la'akari da nisabin zakkar kalanda in kuɗin ka miliyan hudu ne ka fita zakka in ka iya ta yan dala to sai ya kai miliyan sha biyu ba kaɗan ka ga ko masu fidda masu miliyan sha biyu sun a kasuwar ma ba su da yawa yanzu sai dai manya ina gaya ma yan ƙasa da da suke fidda zakka a miliyan hudu ko karatun mu na sati biyu wani daga cikin masu kantina a ran kullila ya yi sallah mun an gidan sai da yake mun yanzu shi ba zai iya fidda zai iya sadaka da sai a za ka yi zakka saboda wani kai jejin da ake su ce za ka fita da kanka ka nemi albarka kar ka biye wa ai amfani da fifta ba a zahab ba shi ne abinda malamai suka tafi a kai aka tafi akan wannan dalan ba gajiya to masu zaka kullum kasa za su kai kullum shi za za ku ga kawo su ɗaukula ba ina faɗa in ko kalli kalanda nan za ku ga nisabun sadaki dubu ashirin da biyar suka sa shi za za ka je za ka ga ba wani masallaci da za ka je yanzu da da kun ka bada dubu ɗari a yarjejje babu karɓa ake amma a ƙa'idar su sai ya kai ɗari da wani abu saba'in da wani abu eh kaji ɗari da saba'in da wani in wannan ka wa yake da ita kowa kowa ne yake da wannan kawai abin da muke faɗa an kana da iko in dai yana son ta ku ƙyale shi abin miliyan ta yi ma zai ce mata yawwa amma aka ce sai an wannan takura sai a shiga wani abu daban kuma to saboda haka wasilu wa sallu bil layl wasilu arhaba ku tare da zumunci an gane ko a tare da zumunci sai ce wa sallu bil layl ku rika sallar dare wallahi liyam a lokacin mutane suna bacci kun san munafiki baya sallar dare in dai kana so kai ka gane kai ba munafiki bane in dai kana tashi sallar dare to wallahi kai ba munafiki bane yawa amma wallahi idan kullun kwanciya kake da ijarar to ka rika zargin kanka ban sai ba munafiki ba amma ka zargi kanka alamomin munafiki kenan domin sallar dare ba me yi munafiki da yake ba amin ba haka masu ne ai kaga na riga na fitar malam Suleiman nace ba wai na nufin duk wanda baya yi munafiki bane ba haka nake amma alama ce ta munafiki alama ce ka san dalili saboda shi munafiki kullun so yake a gaishe idan zai abu ita kuma sallar daraba mai ganin ka sai Allah yawa yura'una an-nasa ne wala yadhkuruna Allah illa qalila shi za a yi annabi alaihi salatu wasallam yake sallar daraja abu salihin ne al'ada ce ta mutanen ki kuma ko da ana aikin karfin sai kan kamalin Suleiman inda aka yi dabara ka duba faran nan koran nan da ka zo sai wajen shaɗe da wani abu ka zo ka ka zo da gidan kai kuma za ka zo kai kwana ka tafi a kasar Madina to nawa za ka kwanta gida kai ma da kake aikin karfin yanzu da ana cewa da an gama karatu za ka ji karfe tara tara da rabi ka kwanta wallahi za ka tafi to amma yanzu ka koma wata sabuwar da ba za a buɗe wata gida ma kofar gidanka da masu zama kuma kana da ko shayi ka fito da ka ga ba ba zai yi ba ga aikin karfi shayi ga kuma ba kwanciya da wuri to wanda yana taimakawa an fahimta ya waje a gyara eh amin ma haka to shine wa sallu bil laili wan nasu niyam kuma idan ka shiga sarkakiya wani abu ya shige ma duhu ya dame ka ko na rantsi da Allah in ka ga sallar dare a gaba wallahi zaka warware kuma in ka dade ba kai kuka ba kai wa Allah kuka da dare amma ba kan gaskiya ba akan rashin gaskiya ba yawa ba kan rashin gaskiya ne wai kukan mata ne eh kukan mata ne yawa ka san duk mai shari'a in dai mai shari'a da wajen mace ta sa kuka ya ba ta gaskiya to bai iya shari'a ba kukan mata ne saboda haka wannan shi to wa sallu bil layl burka sallar dare wan nasu liyamun lokacin mutane na bacci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci Allah ya sa mu to kun ga dai abin da annabi ya faɗa mai annabi ya fara faɗa da ya zo madina ya yi wannan abdi salam wa ali amudam wa tilul arhama wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam hadisin da dadi yake kun ga wannan hadisin fa waye ya rawaito shi Abdullahi bin Salam ya zo yana faɗar abin da Annabi ya faɗa a lokacin da ya haddato hadisin bai ba musulunta ba shine malamai suke bayani a ka'idar musala ake ya halatta a karɓi ruwayar kafirin da ya musulunta ya halatta wannan ruwaya shi lokacin da ya rawaita hadisin bai wa musulunta ba amma da ya musulunta aka karba wane mutum babu kaifiyar yusha islam babu da yake magana akan kaifiya yadda ake yada sallama قال حدثنا احمد بن عمير ابن جوساب قال حدثنا عمرو بن عثمان الهمسي وكثير بن عبيد وابو التقي هشام بن عبد الملك قالوا حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد قال شيء مالك ابن السني يجي مالك بن عامر بن عمير بن جوساء يا كرنت دي shi kuma ya jiyo daga malamin sa Amr bin Uthman al-Himsi shi kuma daga malamin sa Kathir bin Ubayd shi kuma daga shehin malamin sa Abu Taqi Hisham bin Abdul Malik qalu suka ce haddathana Baqiyah bin al-Walid bakiya bin al-walid duka su dukan su malamin su shine bakiya bin al-walid ya karantar da su shi kuma daga malamin sa Muhammad bin Ziyad kana yace kuntu akhudhu bi yadi abi umama al-bahili wata rana ina rike da hannun abu umama al-bahili ya sunan sa ba sudayy bin ajlan sudayy bin ajlan saboda haka yana rike to amma anan wata tambaya kun ji shine yace ina rike da hannun abu umama tsakanin babba da yaro wa yake rike hannun wani na babba da yake rike hannun yaro to amma ya akai a nan shi karamin da yake ya rike hannun babba wannan tawili za ku yi wa abu na'am yawa yawa wani lokacin ma kyale hannun za ka yi shi zai rike to irin wannan ne kun ji wanda ɗanka kuna da wani zai riko shi ya rike hannunka yawanci an furta hannun yaro lokacin da ake da tsoron wani abu yawwa amma wannan gurin za ku iya tafiya shi ya rike don lokacin ma ya rike ɗan yatsu biyu ko uku eh za ka ga suna ta wannan to irin wannan ne shi ya riko hannun yawwa to sai yake fil masjid a cikin masallaci fandalatu ma'ahu sai na tafi tare ne wa huwa munsarifun ila baiti ya jiya yana ne tafiya gidansa yace fala yamuru ala ahadi sabirin ahadi sabirin wala kabirin yace abu umama talbayin baya taba wuce mutum daya karamin yaro ne ko babba muslimin wala nasrani ta ga wani guri ne isani musulmi ko kirista illa sallama alaihi ba sai sai masa sallama mu kuma biya ce ibn hajar a baya shekara wajen goma baya cewa annabi ya hana yi wa kafirin sallama ko to gashi nan kuma ce abu umama talbashi yana yi wa zai wuce karamin yaro ko babba ba mu da matsala amma musulmi ko kirista a nan ne muke da islami me ya faru kuma hadisi ne mai kyau shine malamai suke ba da amsa amsa ta farko amsa ta farko wasu suka ce shi abu ma masal bahili bai san wanda ya wa sallamar ba musulmi ba ne shi yaran da suke tare da shi shi ne ya sani kun ji ɗaya amsa ta biyu suka ce a ko kuma hadisin shi bai sai masa ba shi bai san hadisin hani da sallama ga wanda ba musulmi ba domin wannan abu ne ko zubut da yawa misali gashi nan suna kawo misalai da yawa misali na farko lokacin da wata tazo ta yi tambaya akan gadon kaka sai na bakar aka tambaya ya ya kaka ba ta da gado haka yake wani na kasa da su yana gurin Muhammad bin Maslama ya ce ya khalifata Rasulullah ya Abubakar Siddiq yace tana da gado saboda wata rana annabi ya ce kaza kaza yace to yayi karanta ya sallama kaga bai sani ba yanzu aka ga bar hadisi na biyu wata rana sai na umar na sha babu wannan misalin yana gida dan uwansa ya zo abu musa al-ashari abdullahi bin kai sai masa sallama salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi in shigo shiru ya kuma yi na biyu shiru na uku shiru sai ya juya kawai dama annabi ya ce al-istizanu salasa ya juya shi kuma ya jiyo yana kan ciki ya jiyo maganarsa ya ba amsa da shi ba sai kyau yana cewa sai ga ya juya ya tafi sai sauri ya bi shi a baya sai na umar baya daga kafa dan da yasa yana faɗa ka zo guri na kai sallama kuma ka juya yace annabi ya ce al-istizanu salasa sai na umar ya ce ai na kaji annabi ya faɗi wannan shi ne sani ba ko ka kawo hujja ko hukunta ta domin ba za ta da wa annabi kariya ba abu mutar ashari ran sai ba ta hankalin sai ya nan da nan kawai sai ya tafi yana shiga madina gurin majalisar su da ya saba zuwa yana zuwa aka ga yanayin sai wani iri aka ce ya abdullahi bin kai me fara haka yace ba shi labari yace kun ji kun ji yadda muka yi da amirul mu'minin haka ta suna zaune sa cewa duk cikin mu kowa ya ga hadisin nan sai aka ce waye ku kowa kananan shekaru aka ce Abu Sa'id al-Khudri da Abdul Malik bin Sinan aka ce je ka bashi amsa karamin cikin sa aka turo shi yazo yace ai annabi ya ce kaza kaza kaza kaza yace to yayi garanta kun je da sabai suke duk abin da suka ji daga annabi yake sai su ce sami'na wa da'ana to kun ga akwai wasu halittar shi ma bai sani ba wanda misalan kuma da kanku kuka yi tsirari da yawa wani wato ka san wasu abubuwa ne kuma wasu abubuwan ba ka san su ba haka ilimi yake da ba ka kulle bi ilmin alim to wannan shine amsar da malamin suka bayar cewa illa sallama alaihi fa sai sai ma sallama atan atan ata idan ta ila badi darihi har sai da ya ciki zuwa ga kofar gidansa kalibin ke yabna akhi ya dan dan uwana amara na nabiyyu na sallallahu alaihi wa sallam annabum ya umarci mu an nufiya salama da murka ya ya da sallama harka sallama babu salami rashidi ala al-maki babu da na wuce kai da yake saboda hadisi ne sai ba wani kura a kansa sallama babu da yake magana akan sallamar na kan abun hawa na kan abu hawa shi zai wa mai tafiya sallama a rashi shi ne na kan abu hawa keke mota jaki doki da sauran zuwa sama to shi zai wa mai tafiya a kafa sallama قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا وهب بن بيان قال أنبأنا ابن وهب وحول السند قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابو هاني حميد بن هاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه شيء مالك يتي مالك ابو عبد الرحمن ومك تي امام النسائي in dai kaji abu abdurrahman to da babban malamin ke shi wanda asali rairayo karatun ma daga sunan nasa'i din yawa to ma'amalin yau ne wannan ila in kaje shi ma nasa'i yana da shi yawwa to sai yake shi kuma daga malamin sa Wahab ibnu Bayani shi kuma daga shehin malamin sa ibnu Wahab sai malamin Imam Malik ko wa wala sanad mun yi bayanin hawala sanad wani isnadin ya danno kai shi kuma yace akbarana Abu Ya'la kun ji ko isnadin yanzu biyu bayan ya gaba da wannan isnadin kuma ga wani isnadin daga malamin sa Abu Ya'la shi kuma daga Ahmad malamin sa Ahmad bin Isa al-Misri kun ji haka mutum zai yi tattaki tun daga Madina ya tafi Masar ko daga Masar ya tafi Madina neman ilimi wani sai zai tafiya takakkiya hadisi sai zai je a waje dawo ɗayan shi zai je a waje dawo to shi kuma yace daga malamin sa Ibn Wahab shi kuma yace Abu Hani Hani da ba ai namiji ne ana cewa ummu Hani ai Hani din namiji ne yawa kawai dai mace ce sai ake ummu Hani ne ai mata alkunya kuma da bin Hani sunan baban shi yasa ke shi kuma daga Amr bin Malik malamin sa shi kuma daga Fadalah bin Ubaydillah Ubaydi radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace yusallimu al-farisu ala al-maji na kan doki shi zai wa mai tafiya a ƙasa sallama mun bari dalili ko domin wanda yake sama yana ya fuji da kai to sai aka ce kai za ka yi wa na ƙasa sallama wal maji alal qa'id wanda yake tafiya kuma shi zai wa na tsaye sallama wa yusallimu al qalilu ala safiya sannan kaɗan su yi wa masu yawa sallama mutum biyu zai haɗu da mutum uku su za su yi wa mutum uku sallama mutum ɗaya ya haɗu da mutum biyu shi zai musu sallama biyun an zo crossing ba wanda yake zaune da wanda yake tafiya ba yawwa in an zo wucewa a tare hadisi ne ingantacce babu salamin mali ala alqa'id babun da yake wato bayani ko sallamar wanda zai wuce ga wanda yake tsaye sallamar mai wucewa ga wanda yake tsaye wannan rashidi ne a naka abu hawa alal baki ga wanda yake tafiya nan kuma almar wanda zai wuce alal qa'im ga wanda yake je ta zo wucewa wani na je kana kofar gida ko yana hanya قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن رزين قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا حرام بن عثمان عن ابن عتيق عن جابر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال shehin malami ibn sunni yace malamin sa muhammad ibn ja'far bin razi ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malamin sa ibrahim bin al-ala az-zubaydi shi kuma daga malamin sa isma'il bin ayyash shi kuma daga malamin sa haram bin usman shi kuma daga malamin sa ibn atiq shi kuma daga malamin sa jabir radiyallahu anhu ba Allah ya tsara musu yadda shi kuma daga shehin malamin sa babban malamin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace yusallimu sagiru ala al-kabir karami shi zai wa babban sallama wa yusallimu al-wahid ala al-ithnain mutum ɗaya wa mutum biyu sallama wa yusallimu al-qalil ala al-kathir kadan shi wa masu yawa sallama wa yusallimu al-rakibu ala al-mashi nakar abu hawaye wa mai tafiya sallama ويسلم المار على القائد بيوتي واي ونسي سلم ويسلم القائم على القاعد نسي كمي ونزون سلم سما ديتي نيجي باب سلام الماشي على القاعد باب da yake magana akan sallamar wanda yazo mai tafiya shi zai wa nazauna sallama almashi mai tafiya alal qa'id ga wanda yake a zaune قال أخبرنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول شيء مالني ابن السنية مالهم أبو بكر النيسابوري ya karanta da shi kuma ya ji daga malaminsa Yusuf bin Sa'id shi kuma daga malaminsa hajjaji ba yi wani yusuf sakabi ba hajjajin da yawa shi kuma daga malaminsa juraidu shi kuma daga malaminsa ziyar bin sa'ad shi kuma daga shehin malaminsa cewa ya ba shi labari sabit maula abdurrahman bin zaidi cewa ya ji abu huraira radiyallahu anhu ya kuli yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يسلم الراكب على الماشي na kan abin hawa shi zai wa mai tafiya sallama walma shi ya da ka'i za ku hadisin kusan babi kawai ya bashi amma abin biya shi a baya walma shi ya da ka'i wanda yake tafiya kuma yi wa na zaune sallama sannan wal qalilu ala al kathir kadan shi wa masu yawa sallama babu salamin mashi yayi idan ta kaya to ga wani kuma babu da yake magana akan sallamar masu tafiya su biyu suka haɗu ka to da gama ya to daga yamma kurotin aka yi kowa haduwa yi kowa tafiya yi to bari ku shine aka ce قال حدثني وحدثني محمد بن بشير الزبيري قال حدثنا محمد بن بحر بن مطري قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عمر الواسطي قال انبانا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه بقى. sai malami ibn sun yace muhammad bin bashir az-zubayri ya karanta da shi kuma malamin sa muhammad bin bahar bin madar ya karanta da shi kuma ya ji daga malamin sa abu abdullah shi kuma daga malamin sa muhammad bin umar al-waqidi shi kuma daga malamin sa ibn jurayj shi kuma daga Abu Zubair shi kuma daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara musu yadda shi kuma daga Annabi alaihi salatu wasallam yace yusallimu rakibu ala al-mashi naka abu hawa shi zai wa mai tafiya sallama wal mashi ala sa'i mai tafiya yayi wa zaune sallama wal mashi yani jami'an sannan waɗanda wato suke tafiya su biyu duka wanda suke tafiya su biyu dukan su kowa tafiya yake sai ce su kuma ayyu ma yabda ubi salam fa huwa afdal duk wanda ya fara sallama sai shi ya kuma lala su ba ce ka to da gaba za to haduwa muke su ba ce wa ne fara da wani sallama ba ya ga duk wanda ya fara sallama sai ya kuma lala shine a sama to sai kai kokari kai sauri domin ka samu wannan sai fikon na'am babu salamin mali ala alqa'i babu da yake magana akan sallamar almaru mai wucewa ala alqa'i a ga wanda yake a zaune قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن نهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عداء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شيء مالك ابن السني يأتي مالك abu abdurrahman imamun nasa'i ke shi kuma daga malamin sa ahmad bin hafsi shi kuma daga malamin sa mahaifin sa hafsi din kenan shi kuma daga malamin sa ibrahim bin dahman shi kuma daga shehin malamin sa musa bin uqba sahibu sira shi kuma daga malamin sa safwan bin sulaym shi kuma daga malamin sa adau bin yasar yana cikin fuqaha sab'a nayi tarjuma sa baya shi kuma daga malamin sa dan uwan Sulaiman bin Yasar shine da na fuka usaba shi kuma daga malamin sa Abu Huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace sallimu tajiru ala al-kabir karami ya babba sallama wal maru ala al-qa'i wanda zai wuce kuma yayi wa zaune sallama wal qalilu ala al-kathir kadan shi ba yawa sallama babu salami za ku ga hadisan ya ta mai mai daji da muke ta ja saboda duk mun biya babu salamin kalili alal kafir babin da yake magana shine kana karanta bukari sai a ce ba wannan hadisin ya zo a bukari sau kaza in har mukarrarat kuma sau kaza mukarrarat shine inda ake ta maimaitawa yanzu misali hadisin nan guda daya da zaka dauka in ka zo kai babi akan kalali ya babban sallama a cikin babin a cikin hadisin annabi ya magana mutum biyar to wannan mutum biyar din kowa an ka zo babin sa ya halaka ka dauko hadisin kaza shine kuma abin da mahallin shayi din ta to haka ne yake janyo hadisi ta yawo kamar hadisi Abu Huraira cewa tab'atin yuzilluhum Allahu fi zilli sai ga ya zo anan an zo gurin shugaba adadi sai a dauko hadisin a bada reference din idan aka zo gurin matashin da ya taso gaji matashi kuma yana bin Allah sai a kuma dauko hadisin idan aka zo gurin kazabi an gane ko kuma mutane biyu da suke kaunar juna don Allah a kowa ɗauko hadisin to shi ne za ku dace mu karara an maimaita shi amma kowanne guri da dalilin da yasa a kawo to shi ne wannan to sai ce yusallimu yusallimu yusallimu rakibu alal maji shi ne ko o ji kala da sana abu ya ala kala da sana zakariya bin yahya bin rahmawaihi قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه babban malami ibn sunni yace malamin sa Abu Ya'la ya karantar da shi shine sahibul musnad shi kuma ya ji daga malamin sa Zakariya bin Yahya bin Rahmawaiti shi kuma daga malamin sa Rawh bin Ubada shi kuma daga malamin sa Habibu bin Shahib shi kuma daga Hasan waje nan a nan ne za ka ce alhassan aka yi shiru sai ga ɗaliban abu hurera wanda hassan ne wani a cikin ɗalibansa sai a ce waye hassan albasari ne shi ne wanda yake cikin haka kawai suna da abdalla da yawa guda ɗari idan aka zo aka ce an abdullahi an abi hurera kai kawai sai ka hararo cewa a ɗaliban abu hurera waye abdullahi su malamai sun sani da an zo idan aka ji wato wannan abdullahi kwata-kwata ba bai taba haduwa da bai taba karatu gura abu wa rera ba sai su jawo maka layin sai hadisin ka bai inganta ba sun yi zamani ɗaya a ni yanzu duk ba mun yi zamani da da ta Ahmad ba amma kowa ne ya karatu a gurinsa to ba za ka yi ruwaya da gare shi a karba ba duk da a zamanin ka kayi zamani ne an fahimta da kyau ko kana nan kana zamani da professor Sani Umar Rijal Lebo yana nan amma in ba kai karatu a gurin sa ba za ka yi ka koyi sinadi ka faɗi sinadi a ballantana bayan baya to kamar haka ne to idan ka faɗi suna sai a hararo a ɗalibansa akwai mai wannan sunan ya zauna a gabansa to shi kenan sai a wuce sai ma da yake ina muke an al-hasan yawa ana abi hurairah daga abu hurairah radiyallahu anhu kan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusallimu rakibu ala al-maki naga abun hawa shi jewa mai tafiya sallama wal maki ala al-qa'id shi kuma wanda yake tafiya yayiwa na zaune sallama wal qalilu ala al-kafir kun ga mai tafiya shi kuma karantiwa irin wannan gurin ne inda ta'awar ya zo zai dace da gudu kawai ya wuce domin ya fassara muku na farko gaba ɗaya wayannan ba zai kuma fassara ba sai dai ku jara kala da sara kawai a wuce irin wannan ne sai wani ya dauka ba a fassarawa to an riga an fassara ba ne tuntuni ba bukata sai dai sabo kalma ta zo kawai sai a ce ba to kaza yawwa wa amin ya Allah to wannan shine babu salamil wahidi kammal waqt to za mu da a nan daidai salamun tagira da kabir mukai yawwa to za mu salamun wa'idi aljama'a shi za mu insha Allah ta'ala na'am bari mu kalli wannan tambayar ko tana da alaka da eh sallama assalamu alaikum malam mutum ne yayi sallah karfe 1 na dare zuwa karfe 2 sai ya koma bacci har sai sallah asuba to malam ne bambancin sa da wanda ya tashi tun karfe daya na dare bai koma bacci ba har sai bayan asuba bambancin sa abu ɗaya ne yawa wada jiddan saboda haka abu ne asiri me bambancin wanda ya zauna an gane aka yi ta ba shi kuɗi rafa rafa rafa an fahimta da kyau ko da wanda da ya je ya karbi rafa biyu ya tafiyarsa shi wannan bai gashi waje da aka daina ba da rafa da Allah suna da bambanci ko babu to kamar haka ne ka gani la sauya ne matsala sannan sannan shi wanda ya zauna har zuwa wannan asuba da shi shi kuma ya rufi jawful layl al-akhir lokacin da Allah yake tambaya hal min sa'ilin bayyana inda mai tambaya a baki akwai mai neman gafara a gafarta mar bambancin su da yawa shi ma dai wanda da yi guda biyu ya koma bacci yana cikin wanda za a rubuta shi ne sallar ta ne ku fahimta da kyau ko sha biyu yanzu da za ka je bayan goma nan da na ce malam suleiman ya je goma ya kwanta bacci sha biyu da rabi ya tashi fitsari ya yi sallah ya koma ya kwanta bai tashi ba sai asuba ya yi sallar dare inda za a zo rijista ranar alkiyama kofar yan sallar dare zai ga sunan sa kawai bambancin su shi ne promotional exam din nan shi wancan ya samu ta da yawa shi kuma ta ta kaɗan shi ne bambanci amma shi ma ya yi sallar dare bayan sha biyu in dai ka tashi ka yi sallah in dai ka yi bacci ka yi tafi yawa in dai ka riga ka yi bacci yanzu ka tashi sha biyu da wani abu ka yi sallah ka yi tafi bambancin ku kawai shi ne wannan abin da na faɗa shi ne da wani zai iya da wannan dabarar amma tahajjudi ba sai an yi bacci wa min al-layl fa tahajjad bi nafilatan lak ata an yi ba'ataka sai an yi bacci shine bambancin su da kiyamun layl kiyamun layl in daren ya raba kai ya ce kai kiyamun layl amma tahajjudi sai an yi bacci an tashi kuma baccin ma sai an shiga sunutul layli na yawa saboda haka ba wai mutum ya tashi da daya ba baki ba sai bayan tashi idan mutum ya tashi ya sallah ya koma ya kwanta ya yi sallar dare kuma ba sai kai da yawa ba kai yadda za ka iya an fi son consistency a harkar ko wujirin da kake yi duk da wani yana cewa shi in ya riga aka yi sallar isha in bai yi wani matsala ake samu eh in ka san aikin karfi kake yi ba ka iya tashi har sai an tashi ka to gwara ka rika yi a masallaci kwarai kuwa kai a masallaci kawai in azuba sai a tashe ka amma wanda yake da dama wannan daren akwai fa'idodi masu yawa akwai fa'idodi sallar da tana da fa'idodi ba hatta kuncin rayuwa har ɗan da fureshin mata muna gaya musu in kika mai da hankali a sallar dare za ki wanke wallahi saboda yana tana kawo nutsuwa nutsuwa za ka tashi ka ganka kana ta murna wani ya ɗauka wani abu aka baka in dai mutum ya yi sallar dare da safe za ku gan shi cikin nishaɗi yake gani ba ke zan wannan shaɗin Allah ya dace da ni na'am sai da Qur'ani ya halatta ai ka san lokacin da sai na Umar ya tura wasu je su ja sallan ai to ai akwai wanda ba ma da ta bane saboda ya halatta ya halatta na'am ai idan baka gane ba misali kamar ku da kuke yi tafiye tafiye ka je gurin da suke takuɗa tsakanin musulmi musamman tsayin kafiran arewan nan za ka je ka ga wani sunansa abubakar wani ibrahim kuma ba musulmi ba ne ai idan baka ankara ba kamar yadda abin da ya faru da abu umamatul bayin biya magana farko ke cewa an baka gane ba kai sallama ba ko sai ya bayyana gare ka cewa wani ba musulmi ba ne shi ne za ka kawo amma in takuɗa kike ma za mu zo nan gaba mu a babu idan suna dufa duk ga wanda ba musulmi ba da musulmi ɗaya a cikin to ta dalilin wannan musulmin guda ɗaya za ka yi sallama bi yawan su ko da duk kurin kafirai dalilin wannan musulmin guda ɗaya za ka yi sallama ko wane ko du tirela guda ne ko tirela guda ne za ka yi sallama amin ba haka to wannan shi ne Allah ya dace da mu amin ba haka amin ya Allah amsawa wannan sallama wanda ba musulmi bace alaji wanda ba musulmi bace kawai ai sallama domin annabi ya ga ba na za mu karar nan gaba cewa in ba su mayar ma ba mala'iku za su amsa ba oho ko ba ku amsa ba wanda suka fi ku alheri sun amsa ba yawwa mala'iku za su amsa na shi ne ba kuma in kayi sallah amma ba ta hajji kai ba yawwa shi ne kawai bambanci wannan falalar da yin ta hajji ne ba ka yi saboda ta ka kawo da dare wajen danna waya saboda haka kai kana cikin masu danna waya ba ka cikin yan kiya ba dai Allah ya saka da kai Allah ya dace da mu um kamar yadda muka faɗa insha Allah ta'ala shi wannan karatunmu na amalin yomi wallaila yana nan mun rufe na talata da lahadi amma na amalin yomi wallaila za mu sai har sai mun je gaba an gane ku sannan karatunmu na na siyamu ramadan na littafi da wasu bayan allah ta agaza alhamdulillah an samar da littafin nan sosai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka wa waɗanda suka ba da gudunmawa da alkhairi Allah ya kai musu lada o ya sa musu a mizani Allah ya yawaita mana irin shi wannan littafin kamar yadda muke ta haɗa shi wannan lahadin za mu yi karatu ran litinin amma akwai yiwuwar karatun da in muka yi muka gaba zai ba mu dama mu gama wata litinin ɗin ba za mu ƙara wata rana da muke tunanin da zama lahadi da litinin amma ba za mu yi amfani da wannan karan ba sai mun yi karatun litinin idan muka yi na litinin din muka gani to daga nan za mu ba da dama kuma sai a tsara rana ɗaya domin a gama littafin karatu hudu muke sa rai abba ma da alamun sai a kai mu biyar to shine za mu ara rana domin su ma sai da sai karatu suka a masallacin don mu kammala littafin muna roƙo Allah da sunayen sa cewa wa rasulun sa madaukaka Allah ya saka kowa da alkhairi masu yin hidima ta addini Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa waɗanda suke da niyya kuma ba hali Allah ka taimake su muna roƙo Allah da sunayen sa cewa wa rasulun sa madaukaka iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ya ƙara musu tsawon kwana mai amfani yan uwanmu da suke marasa lafiya gida da asibiti Allah ka basu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu kamar yadda muka faɗa akwai wani bawan Allah da yace a sa shi addu'a wanda yawa wani garanto mun faɗe shi jiya shi wanda yawa garanta ni ya shiga wani kamar ya gudu to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi mafata Allah madaukakin sarki ya dade ta masa haka muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka duk waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alheri Allah ka biya musu bukatun kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ya yaye mana Allah ka zauna da kasar mu lafiya yan uwan mu da suka kauce hanya yayye da kanne da yaya Allah ka shirya mana Allah ka tsora su a hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين